بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والحاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم السلام عليكم بسوراري itaciyar faiza islamic studio ki gabatar maka da wannan waƙoƙi saboda haka ni barhama adamu da manda nake sanar da kai cewa in kana da bukatar cikakkun waƙoƙi na ka iya garzewa unguwar yaro kana sabon titi gida mai lamba 144 ko ko babban ofishinmu da ke babbar kasuwa layin yan koli da ke nan birnin gombe in neman ƙarin bayani ka iya buga lambar waya kamar haka sifili takwas sifili ashirin da biyar arba'in da takwas saba'in da hudu saba'in da shida wasu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu rabu kai salati ga shugaba babar rukayya da ummul kulsumi muhammadu da dan amina abun kaunata Abokan salati ga shugaba babar rukayya da ummul kulsumi Muhammad da dan Amina hadin bismillah zani farawa Sarkin da ya kage barhama yayi mai baiwa ya gode rera wani sabon launi zani fidawa ta gaidancin tarihin ma'aikin Allah ni so in badawa rabu dubin basira nake fata Abokan salati ga shugaba babar rukayya da ummul kulsumi Muhammad da dan Amina hadin kaunata mun yi marabun ladale da zuwan kaɗan amina da abdullahi manzo na sai dai abdullah ɗan gidan baɗin tallan da nagarta daga yar gidan wabi sai da amina yaje na sonta nan da nan aka ɗau shagalin biki amarya aka kaita sai dai kash wasu jima ba an gwanyar su a madina a shekar rasuwar tasa amina ta samu juna ta ci gaba da renon abin da ke cikin ta yan uwana babu wahala a tare da ita ko laulayi ikhwana mai saurare da fatan kana fahimtar zance na Amina ta ce lokacin haihuwarsa abun mamaki ta ganshi don ta ga annabawa da yawa sun zo tarbashi wurul inu matan aljanna ma sun zo don saukar shi har asiya matar fir'auna da maryamu yar imrana da zai sauko duniya shi da sujada ya sauko aka yi nufin za a wanke shi wai ruwa za a ɗauko sai suka ji wani sauti na cewa shi da tsarkinsa ya sauko don haka garku wanke shi wanka yake ne daga rabbul alamina masu albishir suka je suka gaya wa bafanunai da kakanai wani daga cikin bafanun nasa da murna yanta wata baiwa nai kakansa kowa abdul mutallabi da ya shigo domin duba nai da ya ganshe ce akwai wani sirri ga wannan yaron hangina dandanan sai ya ɗauke shi ya shige da shi ɗakin kaba ya yi ta ɗawafi da shi yana godiya ga sarki rabba da ya bashi wannan yaron ba da wayo nai ba dan da yawon wasu baitoci za ku ji su ya akiwana alhamdulillah alladhi adani hazal gulama daibal ardani karsara bil mani alal gilmani uizu bil bayti zil arkani hatta yakuna بلغة البتيان حتى أراه بالغة بياني أعيذ من شر الشرعان من شر حاسد مضطرب الإيان ذي همة ليس له عينان حتى أراه رافع اللسان أنت الذي سميت في الفرقان أحمد مكتوب على اللسان
Sanyi wahaban dalali, da zuwan da ɗan amina da abadin lahi manzo na mutan salati ga shugaba babar rubayya da umar kulsumi muhammad da ɗan amina hadin ƙaunata.
Aka sha budiri a ranar suna Kakansa ya sa masa suna Muhammadu kulli da ni.
Waya ga laraba wannan rana Haka ba halittun sama da ƙasa dukkan suna murna.
Amina ce ta fara renon ɗanta Saboda salati ga shugaba babar rubayya da umar ya kula sumi Muhammad da dan Amina hadin kaulani.
Al-Mustapha a biyayyen baye annabi na ni na yarda kana saman duk halittar Allah Mustafa amiyayyan bayi annabi na dina yarda kana saman da halittar Allah.
sai da amina ta bi sirrenan shi sannan suwai ba ta karɓe shi garin maka koma ta ƙauyen shi sun shigo shi domin neman renan 'ya'yan bayan Allah Mustafa amiyayyan bayi annabi na dina yarda kana saman da halittar Allah.
cikinsu akwai matar harisiya ita ce alimatu saniya matan sun bar ta cancan baya saboda raƙubar ta ramamma ce yunwa ya yi mata illa Mustapha amiyayyen bayi annabi na dina yarda kana saman da halittar Allah.
kafin halima ta isowa ‘ya'yan moda ta an kwashewa sai muhammadu an kabarewa da ta ganshi ta ce zan ɗauke shi na ji ina son sa wai allah Mustapha amiyayyen bayi annabi na dina yarda kana saman da halittar Allah.
ainihin daren sai ta ɗauke shi da nufin za ta jere nan shi a kan raƙuma da ta aza shi sai ga raƙuma ta da ta ci gabalbal o'i ko sai allah Mustapha amiyayyen bayi annabi na dina yarda kana saman da halittar Allah.
ai kuwa sai ta hau mamaki ta gane ta dau iri mai auki za a sha romo da kaɗar baki saboda saukar da gidanta halimatu ta shiga daula Mustapha amiyayyen bayi annabi na dina yarda kana saman da halittar Allah.
in gaya maka mai saurare arziki gunta ya buɗe kyaure ya zauna ya ce anan zai tare saboda ya biyo neman albarkar da zai ta malala Mustapha amiyayyen bayi annabi na dina yarda kana saman da halittar Allah.
da lokacin mai da annabi ya yi halimatu mai da shi ba ta sanyi lallai zumar ga zaƙin ta yayi ta ce ki bar mai shi ya ƙara zama kuna dan Allah Mustapha amiyayyen bayi annabi na dina yarda kana saman da halittar Allah. Rukun salati ga shugaba babar rubayya da ummul kulsumi Muhammad da dan Amina hadin kaulani.
ai sai Amina ta dubi Halima Nan ne ta gane tana amfana da shi kamar ruwan ga fadawa.
wuta din sana halin girma Halima ta ce damuwa ta ki marawin shi hakuna ya ƙara ni zama.
na bar muje amsar da ta Rabukan bata salati ga shugaba babar rubayya da ummul kulsumi Muhammad da dan Amina hadin Ka ku kaunata.
kai salati ga shugaba babar gaya da umul kulsumi Muhammadu da dan Amina abun kauna Sidi almukutari ga haduna ka bani kyauta ka yi zuwa Muhammadu duniya ka amfane ta Sidi al-Muqtari ga haduna ka wani kyauta. Kayakin zuwa Muhammad duniya
ne halima ki je da shi ka amfane in ya sa ƙara zama gunki in ya so kya dawo da shi ka amfane sa sai nan da nan sai halima to ta juya da shi ka amfane sa na ta murna da tsalle muhammadu zai ƙara zama a gurinta Sidi al-Muqtari ga hannuna ka bani kyauta kayan zuwa Muhammadu duniya ka amfane ka haka annabi gun halimatu ya ce gaba da zama amfane ta ka tsananta kwarai gun sansa da girmama amfane ka sannan tana lura da kiyaye shi ma amfane ka domin tana gudun wani abu ya same shi kuma a gurinta Sidi al-Muqtari ga hannuna ka bani kyauta kayan zuwa Muhammadu duniya ka to amfane sannan yakan zuwa mata kiwo bayan gari ka amfane abun ka mamaki ciyawa ta kan fito a nan wurin ka amfane dabbobin ka su ci ruwa ya bulbulo su sha ba jinkiri annabi yana ba da mamaki tun yana yaro yake da majinta Sidi al-Muqtari ga hannuna ka bani kyauta kayan zuwa Muhammadu duniya ka amfane wata ran ya fito kiwo kamar yadda ya saba yi ka sai amfane ga ka mala'iku biyu gabansa sauka suka yi ka amfane suka ka kama shi kirjinsa tsagawa suka yi ka amfane ka abokai kewansa suka ruga ai suka gaya mata Sidi al-Muqtari ga hannuna ka bani kyauta kayan zuwa Muhammadu duniya ka amfane ka suka je suka bata labarin an gama da shi ka amfane halimatu ka ta rugo dan ta ga halin da yake shi sai ta same shi yana zaune yana yi mata murmushi ka amfane sai ta ce ɗana an baka mai ya same ka ya ce babu sidi an mabutari ga hannuna ka bani kyauta kayan zuwa muhammadu duniya ka amfane sai ta mai da shi gun ma'aibiyarsa aminatu ka amfane ya ci gaba da zama a gunta mai kyan tarbiyyatu ka amfane sai amina ta ce ka shirya za mu je ziyaratu ka amfane kabarin babanka za mu je ka gani da idonka inda ya kwanta sidi an mabutari ga hannuna ka bani kyauta kayan zuwa muhammadu duniya ka amfane ta mutan salati ga shugaba babar rubayya da ummul kulsumi muhammad da dan amina hadin kauna ta kamarin annabi sai ubangiji na yi ga gaskiya da hakuri da mana cikin hali ga yakana a duk shani na yi ga ladabi da biyayya da tausayin na ƙasa shekaru mai bari wuce tafiyar su ya suka yi ta Rufin salati ga shugaba babar rubayya da ummul kulsumi Muhammad da dan Amina hadin kaunata.
na jinjina ma angon umu habiba mai gidan hudairu ya da annabi na Na jinjina ma angon Ummu Habiba mai gidan Hurairu ya da annabi na.
suka kama hanyar ziyarar sai ga su sun iso suka yi ziyarar su suka gama sai suka taso akan hanyar su ta dawowa kafin su iso ciwo ya kama amina a wani ƙauye da suka iso sai ta dube shi ta bashi da kuka da wasu baitoci yan uwana Na jinjina ma angon Ummu Habiba mai gidan Hurairu ya da annabi na.
بارك الله فيك من غلام يا بنى الذي من عوة الهمام نجا بأون المالك المنعم قودي غدات الضارب بالسهام بمئة من إبل السوام إن صح ما أبشرت في المنام فأنت الباس باليل وبالحرم تبعث بالتائي والإسلام دين أبيك البر إبراهيم والله أنهاك عن الأصنام ألا تواليها مع الأقوام النبينا Na jinjina ba angon uku Habiba, mai gidan Hurairu ya ɗaga annabi na.
Tana kwanciyar jinya sai gashi ta rasu aka binne ta a wannan ƙauyen da ta rasu annabi ya yi ta kuka don bakin cikin rabuwansu sai ya koma gun kakansa da zama a garinsu ya yi masa kyakkyawar riko na jigun malumana Na jinjina ba angon uku Habiba, mai gidan Hurairu ya ɗaga annabi na.
sai abudul mudallib ya dauke shi da wururi wallahi ya nuna masa so a zahiri kogun kwanciya mata suke sa karkari yana dan shekara takwas a duniya mu shari sai kakan nasa shi ma ya rasu yan uwana Na jinjina ba angon uku Habiba, mai gidan Hurairu ya ɗaga annabi na. Abokan salati ga shugaba babar Ruqayyya, da Ummul Kulsumi Muhammad ɗaɗan Amina da ƙaunarta.
ubangiji kare ni yaron ba Albarkar kariyar da ka yi wa Ƙur'ani abun duba.
Magiyana ma sadaka dunduwa In ka hana su samun dama a kai na ba za su cin mu.
To sai mu koma tarihin abun binta Abokan salati ga shugaba babar Ruqayyya, da Ummul Kulsumi Muhammad ɗaɗan Amina da ƙaunarta.
Na Mahmudu abin yabona Kai shekadan larabawa Shugaban kowa da kowa Kowa da kowa Ya mahaƙuri abin yabona, ƙarshe kaɗan larabawa, shugaban kowa da kowa, kowa da kowa.
sai babbansa ya ɗauke shi abu ɗalibu sunan shi kyakkyawar koyayi mashi soyayya kunsa ya nunawa kunsa ya nunawa Ya mahaƙuri abin yabona, ƙarshe kaɗan larabawa, shugaban kowa da kowa, kowa da kowa.
haka ya ci gaba da zama kunshi wata ran sai ya ɗauke shi kasuwanci zai nuna mashi shirin sham za su jewa can za su jewa Ya mahaƙuri abin yabona, ƙarshe kaɗan larabawa, shugaban kowa da kowa, kowa da kowa.
wani masanin attaura sai ya gan shi dandanan sai ya gano shi cewa aikin Allah za a turo shi ya ce yaron ga amai da shiwa amai da shiwa Ya mahamudu abin yabona, ƙarshe kaɗan larabawa, shugaban kowa da kowa, kowa da kowa.
ya ce ina tsorace mashi yahudawa su gan shi za su ce za su hallaka shi ya fi alkhairi amai da shiwa amai da shiwa Ya mahamudu abin yabona, ƙarshe kaɗan larabawa, shugaban kowa da kowa, kowa da kowa.
da suka ƙaru shekarun shi wata mata sai ta ɗauke shi saboda kyawun halin shi kasuwanci mata ya jewa mata ya jewa Ya mahamudu abin yabona, ƙarshe kaɗan larabawa, shugaban kowa da kowa, kowa da kowa.
da ta gane kai wani sirri gare shi nan da nan sai ta liƙe ya mashi domin ta ga ta aure shi na na shafa'u ta turawa ita ta turawa Ya mahamudu abin yabona, ƙarshe kaɗan larabawa, shugaban kowa da kowa, kowa da kowa. Rabukan salati ga shugaba babar rubayya,
shi Da bayyana masa wanda Khadija take so mai gida sai ya shiru ya kama kayan shi kai shawara Muhammadu bayan kwana biyu sai bayani ya ce mata to yana ta Rabutan dubanta salati ga shugaba babar rubayya da ummul kulsumi Muhammad da dan Amina da kaunata
uban zainaba manzon tsira dole na gaishe ga annabi uban Zainaba ban tsira dole na gaishe ka annabi sai annabi ya samu babban sa yace babba na zo da wani labari abun hangen nesa ya ce faɗe shi in yi dubarsa watan nan da nake wa kasuwanci da yana ta mai sara sunansa wai na aure ta ne zai kan wahabi Uban Zainaba manzon tsira dole na gaishe ka annabi.
abu dalib sai ya dube shi Ya ce labarin da ka zo da shi muhimmanci ba wanda ya ai fi shi.
sai ya tsaya al'amari na auren shi Aka yi hidima ta biki annabi ya shige wa shi ɗaki shi.
khadija tana masalar dabi Uban Zainaba manzon tsira dole na gaishe ka annabi.
bayan auren da wasu lokuta Sai ya tare kayansa ya koma kogon hirayin bauta.
horon nan sai ga mala'ikata Kace wai Muhammadu mai bauta karatu nake so baka furta.
ya ce bai iya ba akwai aibi Uban Zainaba manzon tsira dole na gaishe ka annabi.
sai ya lullube shi da bargonsa Na so annabi ya yi karatu sai ya kara gaya ashe masa.
manzanci za a turo masa Sai ya fara karatu da sunan Allahu Kaji maƙaƙi.
sirkin Ali dan abi dalibi Uban Zainaba manzon tsira dole na gaishe ka annabi.
wannan aikin da na yi rabu ka karfe shi Ka amfanar da yara da manya wanda ya zauna da shi.
mu na gwamba ka dube shi Zaman lafiya da ƙarin arziki ga wa mutane shi.
ka amsa dan girman sa annabi Uban Zainaba manzon tsira dole na gaishe ka annabin salati ga shugaba babar rubayya da ummul kulsumi Muhammad da dan Amina da nan kawana.
gulla ni saurara Barama Adamu da wanda nake nan wanda kusa lura.
rabu kai salatin ka a wurin nura Mariya da mata da sahabbai duka jejjera.
ya da shehi bolani Kai riko da Allah, mu gobe rike ga wani shaibula.
ya ke bajimi obakun aiki Habita tabbas a sha mamaki.
ja gaba shugaba na suluki rabar kana jawo mana alkhairi Kai riko da Allah, mu gobe rike ga wani shaibula.
Ramu gabanka na shehu aminu Zo kai da kai baban Usman.
sannu da hidimar ga wasu zama domin sallama maka baɗini da zahiri Kai riko da Allah, mu gobe rike ga wani shaibula.
a shehu modin wata kur'ubanmu Je ka mu bi ka iya ƙarfinmu.
naka ne mu da duk kayanmu mai taikunan salatai da zikiri Kai riko da Allah, mu gobe rike ga wani shaibula.
amshaki kacce uban tafiya Jirgin sama ai ma hanya.
gani gabanka cikin kunya barhama salam nake saman sukari Kai riko da Allah, mu gobe rike ga wani shaibula.
a shehu banza ina ƙaunarka Ka sirka Allah ya baka.
Zauna muke muna da akwanka ka fito ka raba mana sinadari.
Kai riko da Allah, mu gobe rike ga wani shaibula.
La ilaha illallah, Ya mubashirin ya maulana.
la ilaha illallah, Ya mubashirin ya maulana.
Allah la ilaha illallah, Ya mubashirin ya maulana.
la Allah, Ya mubashirin ya Allah maulana.
Allah Allah Allah Allah.
Ya mubashirin ya maulana.
Ya Rasulallah.
uku a cikin hidima ta annabi Muhammad Rahama da kuma banda ke yi muku sallama a cikin wannan waka. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.